mugunta ce wannan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bisa ga karatunmu na ibn malik muna babin zanna wa akhwatuha to za mu tashi ina ne wani baiti ne malamai
بإلم إرفاني وظن tuhuma سبنا الزيف
na'am to li ilmi irfanin wa zannin tuhuma ta'diyatul liwahidin multazima multazama akwai kalmar alima tana ɗaya daga cikin af'alul kulubi takan shiga ma mutada ta mishi da kawar ta musu nasaba duka to anan ibn malik yana son ya nuna mana idan alima ta zo da ma'anan arafa ne ya sani to ta ta- ta ta'adda ila maf'ulin wahidin tana yin ta'addi ne zuwa ga maf'uli ɗaya zanna ita ma idan ta zo kun ga ai zanantullaha akbara kulli shay'in ko kaga ta yi malafizul jalala nasba akbar kuma nasba ko to yanzu idan zanna ta zo da ma'anan tuhuma zargi suna ta'addi ne zuwa ga mafuli daya shine yake cewa li ilmi li ilmi irfanin wa zanna tuhuma to sai ka ce irfan ma'anan irfan sani ya tabbatu ga- li li ilmi ga alima ku duba in ka zo da ita fi'ilin mu af'alil qulubi fi'il ta ta'adda ila maf'ulaini in ka ce zaidun qa'imun kun ji in ka ce alimtu zaidan qa'iman to zaka yi nasba ne a matsayin fi'ili min af'alil qulubi a matsayin ikhwatu min akhawati zanna mun bince wannan ko a bayan ka zo da ita tana da ma'anan alima ne arafa alima din arafa ya sani to ta ta'adda ila maf'ulin wahid bas fakat shine da ilmi irfanin wa dhanna tuhuma dhanna kuma takan zo da ma'anan tuhuma to ta'diyatul liwahidin multazama to alima da zanna alima in ta zo da ma'anin irfan arafa kenan zanna in ta zo da ma'anin tuhuma multazama abin labzantarwa ne ita abin lazantarwa ne ta'addiya li wahidin ta ta'addi zuwa ga mafuli da mafuli da ko take ma nasaba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sai aka ce shay'an to shay'an din nan mafuli bihi ne na ta'lamuna la ta'lamuna wa ma huwa al-ghabi bi dhanin ka gani sai ka ce kaman a ce misali man akala hadha sai ka ce zanantu zaidan bi ma'ana attahimu zaidan to shikenan maf'uli ɗaya za ta yi ma nasaba kawai ya fita wali ru'yar ru'yan mima li alima taliban maf'ulain min qablun tama to ra'a nau'i biyu ne akwai ra'a alhulmiya wanda take da ma'anar mafarki Ah, ba ga ta san ba cikin suratu yusuf inni ra'aitu ahada ashara kaukaba kun ji ko to ru'ya ra'a in ta zo da ma'anan mafarki to ita tana ta'addi ne zuwa ga mafulai guda biyu gashi nan wali ru'uyar ru'uya sai ka ce ar-ru'ya ko kuma inwi wanwin ru'ya kaninyaci lafazin kafa kafa kaninyaci ma'anan ar-ru'ya mafarki kar ka manta ar-ru'ya in an rubuta da alifin dogo haka to yana da mam- ya ma'anan mafarki ar-ru'ya in ta zo da taguje tana da ma'anan gani ne na ido to wan wi mali alima wan wi ru'ya lira'a mali alima kanin ya ci ar-ru'ya kun gane ko lira'a ga ga ra'a wata ra'a idan ta zantara da ma'anan na mafarki to shiken za ta dauki ma'anan za ta dauki mafuli ne kanin kanin ya cin mata abin da kanin ya cin ma mene alima ɗaliban mafulin tana neman mafulai guda biyu ne min kablu tama gabanin jingina ta wai ma'ana ra'a idan ta zo da ma'anan ru'uya ana ce mata ra'a alhulumiyya ra'a alhulumiyya to tana da ma'anan menene tana da ma'anan idan ta idan ta zo da ma'anan mafarki to tana ta ta'adda ila maf'ulin wahid za ta yi maf'ulin biyu guda ɗaya ne na su maf'ulai guda biyu afwan kaga inni ra'aitu ahada ashara kun fanci inni arani a asiru amra inni arani ba ga ya'un nan ba ni to shine maf'ulin na da a asiru khamra jumlan a asiru khamra ita ce ce mutuke mazan maf'uli na biyu wala tujizhuna bila dalili sukuta maf'ulai ne au maf'uli yanzu idan ka ce zanantu zaidan ka'iman kun gane ko? ya faɗi?
girgiza ya faɗi?
abu faɗo girgiza to duba daga littafinka ko yana ne
to ya faɗi
to Allah ya sa to ku duba in ka ce zanna in ta zo da ma'anar filin a falil kaliba tana ta'addi zuwa ga mafulai biyu ba na madalla to yanzu abin da ke son ya nuna mana ba a share mafulanta sai da inda sai idan akwai dalili kawo misali ka ce man ta zunnu annahu akala haza okay ma za ta zunnu annahu fa'ala zaidun okay man ta zunnu annahu fa'ala haza man ta zunnu ko mus- ko ko misali ka ce har zananta zaidan ka'iman yaya kana zaton zaidu yana tsaye ne sai ka ce na'am zanantu sai ka shiru a ina mafulan ba ka share ba to in akwai dalili zaka iya share mafulan Eh. hasibtu zaidan ka'iman wa hal tahsibu zaidan ka'iman na'am hasibtu sai ka shiru to shikenan jaza hazfu ya halasta ka shafe mafulanta shi ne sai ce wala tujiz huna bila dalilin wala tujiz sukuta maf'ulaini aw maf'ulin karka halastar da saraya shafewan maf'uli biyu ko maf'uli daya huna anan bila dalilin ba tare da wani dalili ba kenan idan akwai da dalilin da zai sa ka share maf'ulanka guda biyu shikenan sai ka share kun gani wa katadhunnu ja'alu kamar da tsallake wuri a nawa nusa na'am kamar akwai baitika biyu rawa huruf atan hatta eh, hatta ina kari gari da abuha nashi yu'arriquni wa talqu wa ammarun wa awinatan athas asala arahum rufqati hatta idha ma tajafa al-lailu wa khazala al-khizala a wannan yana cikin misali ne
misali ne eh sun mushi ibn akil ne ma ya kawo wannan okay sun sa da jane ko a kuskure ne kuskure ne ba baitin alfiya bane wannan Mm. wannan sai karatun muna lamis ne muke yin ibn akil din duka kun kun banci wannan ko wa katadhunnuj al taqulu in wali mustafhiman bihi wa lam yanfasili بغير ظرف أو أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل to kalman taqulu taqulu kun ga taqulu takan zo da ma'anan tazunnu kun gane amma da sharadi ta ƙulu takan zo da ma'anan kana yin zato a ga ai me fassarar ta ƙulu kana cewa ko to ta ƙulu idan aka samu sharuɗa guda hudu to za ka iya amfani da ta ƙulu da ma'anan ta zunnu kana zato na farko shine an ya kunar fi'ilu mudari'an ba za ka ce kala ba ba za ka ce kulba a sai dai zama mini ta ƙulu mudari ko to ya zama in za ka yi amfani da ta ƙulu da sigan ok ta ƙulu ɗin ya zo da sigan fi'ili mudari da ma'anan ta zunnu kana zato na farko kenan sannan kuma na gaba an yi kunan mukhatab ya zanto na mimmunan mukhatab ne ba za ka zo ta da azunna ba a'a ya zama na wanda kake sigan wanda kake magana da shi ne ta zama fi'ili mudari ya zama sigan uslubin wanda kake magana da shi ta qulu a taqulu zaidan qa'iman kai kun gane ko ba zai zo na ta na ba ko ya quluna ko ya qulna ba a'a ta qulu kawai da sigan mukhatab kun ga ta zo da ma'anan da ta zo da sigan mudari ta zo da ma'anan na na mukhatab ko sai kuma an yi kuma an yi kuna masbukan bi istifhamin yazo da da, da hamzatul istifham a farko ataqulu zaidan qa'iman bi ma'ana atadhunnu zaidan qa'iman shine ma'anar sa na hudu kuma shine kai da ya rabi kada a rabi tsakankanin istifhamin da filin da wata kalma sai dai zarf da ja da majrur in aka rubi in ja zarf ne ko ja da majrur wannan babu komai shine wa katadhunnu ja'al taqulu in wali musafhaman bihi wa lam yanfasili sai ka ce waj'al taqulu ka zo da lafazin taqulu ka tadhunnu kaman tadhunnu in wali ya mustafhaman bihi amma da sharadin taqulu din ya biyo abin da aka yi tambaya da shi ma na biyo gaban adatul istifham walam yanfasili ko ba a rabe tsakaninta da mene ba ba a rabe tsakaninta da fi'ilinta ba eh da istifham ba bi gairi zarfin amma banda zarfu kenan za a iya rabewa kun gane ko yawwa au ka zarfin ko kuma zarfu au amal Mhm. Mhm. au amal wa in bi ba'd dhi fasalta yuhtamal to wa in fasalta idan ka rabe tsakanin hamzan istifhami da fi'ilin bi ba'd dhi da ɗaya daga cikin waɗannan mene zarf ko ko karbe da jar da majrur tsakanin istifhamin da mene da fi'ilin mudari'in shikenan zai yi yuhtamal zai wannan zai iya yiwa zai iya yiwa mun gan shi ko?
amal din nan na'am?
yanzu au amal din nan
mhm sai bi gairi zarfin au ka- eh zarfin au amal to ina zuwa idan muka ce a taƙulu amuran muntalikan a taƙulu kaga dai ga misali an samu hamzatul istifham ko a to sai ka ce amuran muntalikan kaga amuran maf'ul awwal muntalikan maf'ul thanin ya bi ta wannan to ta kuli din nan idan fi'ilin ba mudari bane ba zai nasaba ba ya kulu zaidun idan ba nasiga mukhatab ne ba ba zai nasaba ba yaqulu zaidun amrun muntalikun yaz yaqulu zaidun amrun muntalikun لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الصلاة لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله kun bancin nan ko? Mhm. idan ka ce a an ta taƙolu zaidun muntalikun ya za ka ga ka zo da sigan mu istifami kuma ga taƙolu nan muzari'i kuma sigan mu khatab ko? to shi kenan أنت تقول أمر منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا بجار مجرور ولا معمولا له نحو أنت تقول زيد منطلق كاغنا فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو عندك زيد من زيد عندك تقول زيد منطلق كاغا عربي تكنكانين hamza listifhamin da ta ƙulu da mene zarf to wannan babu komai a fiddari ta kulu zaidan muntalikan a fiddari ta kulu zaidan muntalikan ka gani ga ja da majirun nan wannan babu komai to ina zuwa in ga wajihin wannan وبغير ظرف نظر ko kuma bari idan mun Allah kai maka da ku tuna mun sai in kada fitar da shi insha Allah ta'ala to sai kuma gaba ya ce mana wa ujri alqawlu ka ka zanni mutlaka inda sulaimin nahu qul za mush qul za mushfika banu sulaim ba an ce taqulu ana amfani da shi da ma'anar tazunnu ba amma da sharaɗi a riganye shi da hanzar istifami kuma ya zo da sigan mudari'i ba madi ko amri ba ko mazhar ba kuma ya zo da sigan mukhatab kuma kar a rabe tsakanin hamzar istifami da mudari'in sai dai da zarf ko ja da majrur ko madalla to wai ujriyal qawlu ana amfani da lafazin qawlu ka zanna da ma'anan zanna ka zanni da ma'anan zan mutlakan kai tsaye kawai kawai amma a wata luga inda sulaima a wajen banu sulaim na hau kamar misali kul man za mushfika ma'anan mutlakan shine ta kuli din wai ta zo da sigan mudari ne ko amri ko madhi a sigan mudari ne ko amri to shikenan kawai in dai ka zo da shi to za ka yi nasama ne kawai ga mutada da kabar ga misali za mushfikun za mushfikun kul za mushfikan kaga kul fi'il amrin ko wal fa'il damir musatun fi wujub taqdiruhu anta za ism ishara mabni al sukun maf'ul awwal mushfiqan maf'ul thanin ikanan qalat wa kuntu rajulan fatina hadha la amru llahi isra'ila isra'ina ne ko la ne isra'ina isra'ina qalat wa kuntu rajulan fatina ina maf'ul al-awwal qala wa kuntu rajulan fatina hadha ay rajul wa kuntu rajulan fatina wannan jumla ce mu'tarada yawa qalat hadha la amrullahi isra'ina shine to hadha din shine maf'ul al-awwal isra'ina shine maf'ul sani insha Allah ta'ala Allah kam sai mu tashi ilam a alamu da ara diddina wasik ne waɗannan dai suna shiga mu mutada da khabar Allah ya samu dace abinda Allah ya bamu iko muka daidai Allah ya bamu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ya bamu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk